الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dada mu wannan yini mai taron albarka yinin laraba wanda yau ya yi daidai da goma sha biyu ga watan ɗayan musulunci watan al-muharram yau hijira na da shekara 1444 daidai da goma ga watan takwas miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan da ke wannan unguwa ta Hamudu Kafi bypass a fadar jihar Gombe domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'allama a sheik muhammadu bin sali al'usaimin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da cikin wannan masallaci a daidai wannan lokaci kuma a daidai irin wannan yini idan masu bibiyar ba su manta ba malai na mana magana kan arrakatu saniya raka'a ta biyu da kuma irin abin da ya faru cikinta ya ce kamar abin da ya faru a cikin raka'a ta farko ne kuma yana mana magana game da jalsa ko jalsar isra zaman da ake bayan an kammala raka'a ɗaya da raka'a ta uku muna da cikin wannan magana ɗin a shafi na 127 shafi na 127 kuma wannan shi ne darasinmu na 55 a wannan littafi insha Allah wanda abinda maka karanta a ƙarshe hadisin muslim wanda na aisha ta fito da shi afwan hadisin na aisha wanda imamu muslim ya fito da shi yake take cewa lamma badana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sakala kana aksaru salati jalisan an ga gungu shafi na 127 farko farkon shafin paragraph na farko yayin da manzan Allah salarisa ya kai shekarun jikinsa ya yi nauyi shi ne lamma badana wasaƙala ya yi nauyi to akasarin sallar da ta manzan Allah sai yake yin ta a zaune a wannan hadisun muka tsaye za mu ɗora hadisun da ke gaban shi walahumin hadisi hafsa radiyallahu anha daga dai littafi muslim hadisun hafsa umil mu'minin binta umar radiyallahu anha take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafati bi'am an ga gune ko ba gani ba yanzu ne shafi na 127 ba 120 akwai 30 ne afwan 137 ne yawa 137 haka ne wasan magariba ta yi yawa 137 an fahimta yawa shafi na 137 an ga ungo hadisi ya ce walahu daga cikin littafin sahih muslim min hadisi hafsa radiyallahu anha hadisin hafsa radiyallahu anha dake cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla fi subhatihi qa'idan subha shine sallar nafila an gane dake ko ta ce ban taba ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallan nafila a zaune ba hatta kana qabla wafati bi'am har sai da ya zamto kafin wafatinsa da shekara daya an gane ko lokacin iya dan shekara 62 kenan to nana Hafsa tace ta a lokacin take ganin manzan Allah yana yin sallan nafila a zaune kaga nan badana wa saqala kenan jikinsa ya girma kuma yayi nauyi dan domin duk wanda ya haura shekara 60 aikam tafiya ta tafi malam ahmad tijjani buruntun bauchi allah ya kara masa lafiya yake ce lahirar nan dai lahirar nan dai da ake faɗa inda ya kai shekara 60 ko da kafa ake zuwa ka kusa zuwa Allah haka yace ko da kafa ake tafiya inda ya kai shekara 60 a wannan rayuwa to ka kusa lahira domin ka ka yi tafiya mai nisa baba ya ce mai aiki ne musu yawa kuma ya ce ya ce a amaru ummati 60 aw 70 shine a galibiyar tsawon rayuwar wannan mutane yanzu shekara 60 yayi tsawo 70 to in an hawar wannan ma za a rayu amma ba dadi za a rayu amma ba dadi yawa ba ba duk wani abin da zaka iya yi a galibiya mutum ba zai hida yi mashi amma rayuwa dai cikakkiyar rayuwa da zaka iya komai na ibada da komai lafiya kalau in dai ba jinya ta shiga ba to shekara 50 zuwa 60 da ka haura 60 kuma larura ta shiga an fahimta nan to na Hafsa bintu Umar take cewa manzo Allah lokacin da zai rasu da dabda da shekara ɗaya kafin rasuwarsa sai ta ga yana yawan nafilfilin sa a zaune sallallahu alaihi wasallam a fakana yusalli fi subhatihi qa'idan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar sunafila a zaune wa fi riwayatin bi amin wahidin aw isnaini shekara ɗaya kafin wafatin sa ko shekara biyu an gane ko hadisin da iya cikin muslim kamar yadda aka yi bayani wa fil musnad idan aka ce al musnad aka yi shiru to ana nufin musnad na imam ahmad bin hanbal an gane ko amma akwai masani da yawa musnad wane musnad wane musnad wane kaman mododi ne yayi modda ba dai modda ta fadari amma kace muwatta aka yi shi to modda ma da yake ne domin Allah ya shaharanta ta ya sa mata albarka shi ma musnad da Imam Ahmad bin Hanbal ce al musnad shikenan magana ta gari an bayyana wa fil musnad a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala an Muawiya daga Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu an an gane annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tubadiruni bi ruku'in wala sujudin kar gaggawa ta sa ku riga ne yin ruku'i ko ku riga ne yin sujada an gane haka manzon Allah yake kar tsabaragen gaggawa a za a yi abin da ba wa shi kenan gaggawar kaɗa miya hatsi iya rumbu kenan to duk gaggawar ka dai ka riga ne mara kuyi da su da dole ya yi salama da za ka yi kuma gaskiya ba ne duk gaggawar ta ka ne dole akwai gunda sai ka jira shi to shine manzan Allah yake jan kunni cewa kada ku rigaye ne ruku'i ko sujada la tubadiruni bi ruku'in wala sujudin fa innahu mahama asbaqakum bihi idza raka'atu tudrikuni idza rafa'tu yawa adrakni tudrikuni idza idza rafa'tu wa mahama asbiqakum bihi idza sajadtu tudrikuni idza rafa'tu inni qad baddantu qala al-iraqi rijaluhu rijalun sahihun daga musnad da imamu ahmad bin hanbal hadisi daga muawiya radiyallahu anhu kale ke cewa manzon Allah ke cewa kar ku rigaye ne ruku'i ko kar ku rigaye ne sujada fa inna ma fa innahu mahama asbiqakum duk lokacin da na rigaye ku dai ruku'i din ko yin sujuda ko yin sujada inda na rigaye ku a ka'ida da malimin iya riga mamu iza asbiqukum bihi iza raka'atu tudrikuni iza rafa'atu yawa idan har na rigaye ku ruku'in har kun bani lokaci na tsawaita cikin ruku'in da tasbihai to koda na dago za ku iya yi ruku'in ku sami na tsaye a fahimta domin nauyin jikinsa a lokacin bai bari shi ya yi ruku'i ya ɗago ya tafi sujjada ya ɗago a tare kamar yadda ke lokacin ƙarfinsa sai ce har in ma na riga ya koyi ruku'i kar ku ji komai ko banni dai sai na yi har in na yin kun tafi kuma ba ku same ni a ruku'in ba za mu haɗu da ɗago ina fata kuna gani wannan ya ce to za mu haɗu da ku mahama azbika kun bihi iza raka'atu idan na riga ya koyi ruku'i din to tudu rukuni iza rafa'atu to za ku riske ni idan dago daga ruku'i wa mahama asbika kun bihi a duk lokacin da na riga ya koyi sujada iza sajjatu lokacin da ya sujada a sallah to tudu rukuni iza rafa'atu to za ku sami ni a lokacin da dago daga sujada din inni qad baddantu domin ni jikina yayi nauyi a yanzu qala al-iraqi rijaluhu rijalun sahih imamul iraki yana ce hadisin mazajensa mazaji ne masu inganci sun mai yusalli a raka a salisa a saniya afuwan kal'ula sun mai yusalli raka a ta saniya ta kal'ula sannan mazan allah ya sallaci raka a ta biyu kamar ta farko lakin biduni istifita sai dai ita istifita ya raka a farko ake ba a yi a raka a ta biyu ba a yi raka ta uku ba a yi raka ta uku an gane ku addu'an buɗe sallah ita ba a yin ta sai a raka a ta farko لأن الاستفتاح محله في أول ركعة محله عندك استفتاح ركعة فرقو أكي هنا محله ولهذا سمي استفتاحا هي ساك إرائي ذكر استفتاح معنى ذكر بودي صلى لأنها تفتح فيه الصلاة da wannan wannan azkar din na abin nan istiftahi sallah da shi ake bude sallah din وأما التعوز عند القراءة في ركعة الثانية في ركعة الثانية وفي ركعة الثالثة والرابعة أما التعوز هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند القراءة ألوك جند ذاك فارك رتو في ركعة الثانية وفي ركعة الثالثة وفي ركعة الرابعة ركعة بيو دتأكو دتهدو إذا سلم ركعة هدوش فإن العلماء iktalafu fiha malamai sun karawa kansu ilimi kan wannan din wa'an sun ce dukkan raka'a sai kai at-ta'awuz inda zaka fara karatu wa'an su kuma sun ce idan kai a raka'an farko shikenan ba sai kai a ta biyu ba ba sai kai a ta uku ba ba sai kai a ta hudu ba idan sallah mai raka'a hudu ce ana ganewa shine iktalafa اختلفوا فيها فإن العلماء اختلفوا فيها malamai sun ƙara wa kansu ilimi game da wannan matsala ne duk inda kuma aka je aka dawo ita a ta'awus a oziya da kuma du'a ta istifta duk ba a yin su a bayyane sirran ake yin su a ɓoye ake yin su a fahimta a ɓoye ake yi ba a yi a bayyane daga istifta ka gama kowace ka ɗauka daga cikin ruwayoyi da kuma ce a ozu billahi min shaɗan da rajim lokacin da za ka fara karatu to duka ɓoye ake ba a yin su a bayyana ana fahimta wasu malaman sun ce in kai na raka a ɗaya ma yi wasu sun ce a na raka a ɗaya ma hadisin bai inganta ba domin hadisi ne hadisi ne a wannan hadisi garibin hadisi ne an ce sai na aliyu radiyallahu anhu shine rawato hadisi kamar yadda hadisin inamal amalu bin yati kuma umar dan kaɗam ne kaɗai ya rubuto shi a fahimta saboda haka matsala ce kilafiya wanda malamai sun ƙara junansu ilimi aka amma za mu ji abin da mara da yace fa minhum man yara annahu yata'awudhu bi kulli rak'a malai cewa su malaman suna gani cewa a kowace raka sai kai ta'awuzi kowace raka bina'an ala an anna qira'ati sala kullu rak'atin mustaqilla anil ukra masu wancan ra'ayin suna cewa karatun raka'a a sallah kowace raka'a tana cin gashin kanta karatun raka'ar farko ba shi bane a raka'a ta biyu ba shi bane a raka'a ta uku kowace raka'a tana cin gashin kanta wa'an sun ce shi yasa in kayi ta'awuzi a raka'an farko to ba zai dauke ma ba sai kai a ta biyu an fahimta wannan ra'ayin wanda suka tafi cewa kowace raka'a sai yake wa minhum man yara annahu yakfihi at-ta'awuz al-awwal fi rak'ati al-ula wasu kuma suna gani idan kai ta'awuzi na farko a rak'a ta farko shikenan ya isa ba sai kai a ta biyu ta uku da hudu ba li anna salata qira'atuha wahida so kuma suna ganin ita sallar karatun ta guda ɗaya ne kawai fi jami'in rak'at a dukkan rakoin ta gaba daya wa ala kulli hali malace duk duk ma da za a yi ma dai فإنني لا أعلم في ذلك سنة تفصل بين القولين ka ji amanar ilimi kenan ya ce duk ma da yadda aka yi fa'inni fa'inna ni cewa ni in ji malin usamin kenan ba ni ba shi mai littafin yake bada la'alam fi zalika suna ya ce wallahi ban ci karo da wani hadisi ba an gane ko tafsul bai da alƙawalai ne wanda zai rabe mana magana nan biyu wacce ce mai inganci wacce ce mara inganci ya ce duk ijtihadi da ake ta kawo amma kuma gaskiyar magana shine bincike ya nuna cewa ta'awuzin ba dole bane a kowace raka ba dole bane wanda ma suka tafi za a yi to sun karfafa cewa a raka'a ta farko za a yi bayan istiftahi zaka bude karatun alƙawari da a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin suna cewa Allah ta'ala yana cewa fa iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim sai suka ce fi salati fi ghairi sala haka wasu malaman suka ce wanda suka tafi za a yi amma idan baka yi ba ba qabli ko ba da akanka kai sallah baka yi ta'awuzi ba ba qabli ko ba da akanka babu ita amma bi nan to duk mas'ala idan ta zamto haka take to ka kama bunda kaggamu su da dalilan wannan bangaren ba tare da kuma zargin wancan bangaren me yasa bai yi ba da kai din da shi din duka abu ɗaya ne kuke neman jaddadawa shine sunnar manzon Allah a cikin sallah sallallahu alaihi wasallam so da irin wannan masailin ba wani ba masail bane na daga hannu ni ba zan bi shi ba bayan ta'awuzi a sallah an gane ko kaman da yanda aka dinga bala'in cewa na ba zai buwa na sallah ba wani ba zai buwa na sallah ba ko shi wanda kake bi sallar akwai wahayi da ya sako ya ce in ka bi sallaka ta yi a gaba ku duk shiɗan ne in gizawar shiɗan ne kawai aka yi ta fama ana ta karo a buɗe kawai to an sama a bayyana suke ba ɗan dewa ne koyan kayi ba zan ci ba shi ka ce wanda ya zagi sama a ga ai ba zai yi ba ko ba gaskiya ba ne wani duk shiɗan ne wallahi ma duk shiɗan almuslim akul muslim ɗan musulmi ɗan uwan musulmi ne in dai bai bayyana kafirci ba bai bayyana shirka ƙarara ba masa'il khilafiya wani a lokacin sa bai ma samu wannan kuma ba malamin da ya ce don wani iya sabo matuƙar ba halattar da sabon ya yi ba ba za ka bi sallah ba inda ya san sallar kun san ya san sallar amma mai sabo ne wannan sabon da ke ba zai hana bi sallah ba sai dai in ya halatta sabon ne ba za ku bi shi domin iya ne ma yi ja'in ja da shari'ar Allah subhanahu wataala ga Hajjaj bin Yusuf Sakafi an duk ɗalibin ilimi ya san ta'addancin da yi duk kuna bibiyar tarihinsa ya yi ta'addanci ya kashe mutane da yawa ya azabtar da wansu da yawa amma kuma jan sallah yake kuma bin suke domin sallah dai ba za ka ce biya biya da ilimin ta ya sani wancan kuma abubuwa da yake shi da kansu da allansa kuma wannan an fahimta to amma wancan lokacin malam abin ya zama to ta'assubanci ya zama to kabilanci ya zama to wani abu daban na siyasa siyasa gashi gashi dai abubuwa dai marasa daɗi suka faru Allah ya kiyaye wani ma an yi jinsu yana ma mahauta sai ya tambaya a ina aka yanka waye saka wannan ba wanda ya saka wannan tambayar ba wanda ya saka inda ka tabbatar mahautar musulmai ce kawai gaje ka ci nama bismillah rahman rahim amma a lokacin da yake abin iya da zafi shedan din ya abin nan ya samu kan jama'a da yawa to malike cewa wa'an suna ganin cewa ta'awuzi ɗaya ya isar ba sai an yi ta'awuzi a kowace raka'a ba shi kuma malin da ƙarfi ta baci da wani hadisi a yanzu da zai rarrabe maganganun wacece mai inganci wacece mara inganci walakin idza ta'awudha fi rak'ati thaniya wa thalitha wa rabi'a fala harja alayhi wala ba's idan kaga wani ya ce sai yayi ta'awuzi a raka'a ta biyu da ta uku da ta hudu ba wani laifi a ganshi ba matsala wa in taraka fala harja alayhi in yace in ya daya ba zai ta biyu da ta uku da ta hudu ba shi ma ba wani matsala a ganshi rawa muslim fi sahihi an abi huraira imamu muslim ya fito da hadisi cikin littafin hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-rak'ati as-saniyati istaftaha al-qira'a bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yaskut an gane ku kun ga dama ce idan muku manta ba an ce manzo Allah idan yayi kabbara ta farko a sallah ko karatu ana bayyanawa to sakana hunayata manzon Allah iya shiru dan wani lokaci kadan sai wata rana Abu Hurairah yake cewa bi abi anta wa ummi a ra'aita su kutaka baina a takabirul ƙira'a manzan Allah muna so ka ba mu labari idan kai kabbaran harama kana shiru dan wani lokaci kadan kafin ka fara karatu muna son ka ba mu labari me yake faruwa to sai manzan Allah ya koyar da su dawal isbita ga sunan wajen kala bakwai kame da malam albani kawai littafis an fahimta to kaga a wannan hadisi kuma na abahu wannan sayyidina abahu da shi ma yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idza nahada min ar-rak'ati thaniya idan ya yunkura ya miƙe zuwa ga raka'a ta biyu istaftahal qira'a iya buɗe karatu raka'a ta biyu da me alhamdulillahi rabbil alamin kaga bai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawa alhamdulillahi da yake buɗewa haka a hurairah yake kuma karkace ai aboye aboye ake bai ji ba sai na abu hurairah ce walam yaskut ko manzo Allah iya tasowa ko shiru ba yayi iya cewa Allahu akbar iya mai kiyar raka ta biyu alhamdulillahi rabbil alamin amma kaga raka ta ɗaya bayan yayi kabara iya shiru amma a raka ta biyu idan ya tashi baya shiru kuma da Fatiha yake fara karatun sa kaga wannan hujja ce mai karfi akan wanda suka ce aka yi raka ta farko mai isa an fahimta yawa wa takunu hadhihi raka'a aqsar min al-ula kuma raka'a ta biyu za a taƙaita karatunta kare kai na farko shi ma sunna ne domin haka manzon Allah yake da ke shi a baya mun karanta ai yanayin karatu mazan Allah cikin sallallahu alaihi wasallam sallan azhar raka'a ta farko ya karanta aya mai adadin ayoyi kaza sura kai ko ya karanta sura complete mai yawan ayoyi kaza amma a raka'a ta biyu sai ya raba abun abin duk wanda yake bibiyar karatu mazan Allah sallallahu alaihi wasallam karatun raka'a farko iyafin da raka'a biyu ta biyu tsawo haka nan kuma tahiyya ta biyu ta fi tahiyya ta farko tsawo waye gano fikin wannan eh har karatun fatiha ne ka abu har karatun raka'a ta farko amma tun da ka gane fikihun tahiyya aka yi me fikihun ta biyu ta ta farko tsawo eh tahiyya Mm. haka e wannan suna ta tabbatar tahiyya ta biyu ana yin ta'awuzi da neman tsarin ga abubuwan guda hudu kuma ana addu'o'i wannan haka ne hadisi sun tabbatar da wannan yawa akwai wata fahimta da nake so ku yawo e ita ma ta farkon ana yi salatu wa ala ala ya tahiyya fa ta farko ana ya tahiyya ta biyu akwai wanda ya gano wani fikihun eh
wannan ba na ƙarshe ba ne akwai sauran
to kawo kusa dai saura kaɗan domin a zo a ko da ka zo ka riski liman a tahiyya to ka samu wannan jami an fahimta ko da ka samu liman a tahiyya bai ce assalamu alaikum ba to wannan jami'in da ka yi aka yi shi yauwa shi ma kuma tsawaita raka'ar farko ana kwaɗaitarwa ne domin kowa ya samu sallah completing wannan aka wanzu ka iji ta hadis gaba da wannan waɗannan fikihun a cikin waɗannan abubuwa guda biyu iya tsawaita karatu a raka'ar farko domin jama'a da yawa samu jami'in complete ɗinsa kuma iya jan tahiyya ta biyu ya tsawaita ta da adoyin da ake da komai domin kada ka zo kuma a ci kana zuwa an yi sallama kaga sai dai ka sake sabuwar sallah kenan an fahimta yawa shi ya samu nake mamakin wa'ansu da yawa su zo su samu liman a tahiyya kuma su riski tahiyya da liman iya sallama ya kusan kuma gefe kuma suna wani jami'in su daban kagwana babu fahimta a wannan in dai ka samu liman bai ce assalamu alaikum ba ka zauna ka riski a tahiya to wannan jami'in da kai aka yi shi da kai aka yi shi idan ka taika ko kabbaran harmawa kai ko ko ta gaban nan iqama ba ka yi ba kabbaran harmawa ba ka yi ba in dai ka ce Allahu akbar ka samu liman ka zauna yace assalamu alaikum to wannan kabar ta harama ce abunka idan ka tayi mekewa zaka yi da Allahu akbar kawai ka mu karatunka ba za ka yi ikama ba ba za ka yi kabar harama ba da an dauke ma an fahimci wani sosai ko za ka samu ba ka yi sifita ba an dauke ma za ka samu ladan jami sosai na? a sosai kuwa ba za ka yi kabarin harama ba sai dai ka yi kabarin mekewa kawai za ka yi kabarin mekewa ka masallaka kawai amma da yawa za ga mutane har masallatan sunnar mawai kaga mutum ya samu sallama da liman ya samu tahiyya complete wai ko kuma ma wani abin mamaki sai ga mutum yayi kuma yazo iya jira wai liman iya tahiyya kuma iya tsaye shi bawan Allah kenan to to to ina ruwansa wace waye wace wani tambayar ina ruwansa an ce duk yanda liman yake dan kai kuma sarrafi ko yake riske shi a yanayin duk yanda yake ka riske shi a wannan yanayin kaga mutum sosai ya tsaya fa wani ma su za su ke da wani wai liman iya tiya kuma iya jira ya ga liman tahi zai yi ko sallama zai yi duk wannan rashin fahimta ne gaskiya an fahimta nan wallahu alam warwal bukhari an abi kattada radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fito ya fitar da hadisi cikin littafin sa hadisin sahabi abi kattada radiyallahu anhu wai dawilu fi rak'atil ula amma la yudawilu fi rak'atil thaniya manzon Allah iya tsawaita raka'a ta farko wajen karatunta abinda baya tsawaitawa raka'a ta biyu وفي رواية كان يطول في ركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya tsawaita karatu na raka'a ta farko musamman a sallan azhar wa yuqassiru thaniya fi thaniya kuma iya takaita karatu a raka'a ta biyu wa yaf'alu zalika fi salati subhi asuba ma kai ke aikata an fahimta raka'a ta farko sai tsawaita da asuba da azhar idan ya zo raka ta biyu kuma sai ya takaita karatun bai yi shi mara tsayi ba amma kuma bai kai na raka ta farko tsayi ba wallahu alam at-tashahhud al-awwal yanzu an kammala raka ta biyu kenan ko yawa an kammala raka ta biyu bayan an kammala raka ta biyu abinda zai biyo biyo bayan shine tahiyya kenan at-tashahhud al-awwal tahiyya na farko sun mai jilisu littashahudi ba da raka'atai manzan Allah zai zauna bayan raka'a biyu domin yin tahiya ka jilusihi bai na sajirtai kamar irin zaman da yake tsakanin sujjadan farko da sujjada ta biyu an fahimta fi kaifiyatil yadaini a yanda ake so ka tsara yanda hannayenka za su kasance wa fi kaifiyatil rijlaini da kuma yadda ƙafafunka za su kasance illa fil iqa illa fil iqa sai da zaman al iqa'u shine ba za a yi shi a zaman tahiya ba an fahimta ko ana buƙatar warwara ne abin da yake nufi anan shine mun karanta da ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi sujudan farko ya dago ai ya bayyana mana irin zaman da yake ya toge kafarsa ta hagu ya afon ta dama ya zauna akan kafarsa ta hagu hannayensa ya dora su kan cinyarsa an fahimta tsakanin sujudan farko da ta biyu haka yake sannan kuma ya tafi sujida ta biyu a wannan yanayi to shine ce irin zaman da aka koya ma a can tsakanin sujida ta farko da ta biyu to irinsa dai ake so ka yi shi lokacin da ka zauna zaman tahiya an gani a yadda hannunka yake kan cinyoyinka hakanan ake so hannunka ya zamto kan cinyoyinka a yayin zaman tahiya sai dai abu guda biyu ne kawai a zama na tsakanin sujjada farko da ta biyu ana shimfiɗa hannayen ne a kan cinyoyinka na dama kan cinyar dama na hagu kan cinyar hagu amma a zaman tahiya ya halatta ka yi nuni da wannan yi ne a sabaha domin an ce manzan Allah lokacin da ya zo addu'a iya motsa ta lokacin da ya zo yin addu'a a cikin ta iya motsa wannan ɗan yatsa kaga kuma a cikin jarsa bai na sajida ta yi ne to shi ne ma ko da ke malamai sun ce shi ma wannan zama akwai addu'ar da ake rabbi ga firli rabbi ga firli ya halatta ka motsa hannunka domin addu'a kake Allah yi min gafara ko rabbi ga firli wa rahamni wa afini wa hadini wa jiburni wa rizquni kimana ya tabbata ne bai na sajida ta yi shi ma du'a du'a ce idan ka motsa hannunka shi ma a wannan gun ba za a ce ka zo da makaruhi ba an fahimta yawa sai dai zaman da ake a kan dunduniya ne yine zaman iki'a to manzan Allah a tsakanin sujjada farko da ta biyu kawai yake yinsa a sallah baya yinsa a zaman tahiya ta farko baya yinsa a zaman tahiya na biyu sai dai inda larura an fahimta ad-darurat kuma tabihul mahdurat in dai ba da larura ba in ka gama zan Allah ya zauna a kan dunduniyoyinsa guda biyu to zama ne tsakanin sujjidan farko da sujjida ta biyu amma zaman tahiya ta farko da tafiya tahiya ta biyu ba irin wancan zaman yake yi ba an gane da ke ko to shine abin da ba ne faɗa na kira yace eh wasu mu yajlisu litashahhudi ba'da rak'atayn zai zauna domin yayi tahiya bayan ya kammala raka'a ta biyu ka jilusihi kamar yadda yake zama baina sajdataini tsakanin sujjida guda biyu fi kayfiyatil yadaini yanda zaka tsara hannayenka akan cinyoyinka wa fi kayfiyatir rijlain yanda zaka toge ta dama ka zauna akan ta hagu illa fi al iqa sai dai zaman iqa ne ba za ka yi ba wa yadau yadayhi ala faqidaihi zaka dora hannayenka a cin akan cinyoyinka ka wadi'ihima fi al julus baina sajdataini kamar yadda ka ɗora hannayenka akan cinyoyinka a zaman da ke tsakanin sujjada da sujjada irjiya ila ba su da jilus bai da sujjata ya ce in ma ba gane ba kuma baya ban gane ba ya yi larura aka ce in dai da larura za ka iya yi kowane iri za ka yi amma ba larura kwatanta wanda suna tabbatar ya ce irji ka koma fi bahafi aljilus biyoyi da sujjatani a gwanda malam ya bayani tsakanin zama tsakanin sujjada da sujjada ya tsawaita magana a gwamba kuma ta ba rawa muslim min hadisi aisha ta radiyallahu anha imam muslim ya fitar da hadisi hadisi na aisha Allah ya kare dare ita wa kana yaqul tace manzon Allah yana cewa fi kulli rak'ataini at-tahiyya a kowace raka'a biyu manzon Allah iya zama domin ya karanta tahiyya attahiyatu ba attahiyatu ba an gane ko kaga da yawa attahiyatu ake cewa yanda za a ce za a zo a interview da alawa na karanta mana tahiya attahiyatu la sai a samu jambiru haka ne gaskiya ne ba attahiyatu a koyarwa duk inda ganta a rubuce attahiyatu ne bi tashdidi alal ya ya sai an mata tashdidi attahiyatu lillah ba attahiyatu ba an bayyana nan to shi ne na na'asha take cewa kowace raka'a biyu manzan Allah iya zama ya karanta attahiyya wa fi sahih bukhari min hadisi abi humaydin radiyallahu an hadisin da imamu bukhari ya fito da shi hadisin sahabi abi humaydin radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wasallam na kana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza jalasa fi raka'atay idan ya zauna bayan ya kammala raka'o'i guda biyu jalas ala rijlihi yusra iya zama kan kafarsa ta hagu wa nasabal yumna sai toge kafarsa ta dama haka yake zama tsakanin sujjada da sujjada kuma haka yake zama a tahiyya ta farko an fahimta ya toge kafarsa ta dama ya zauna kan kafarsa ta hagu sallallahu alaihi wasallam sun mai kulu sanan manzon Allah ya ce at-tahiyyatu lillah kun gani a rubuce ko ba at-tahiyyatu ba التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله wani ita ce tahiyya ko a tahiyyatu a siga ta farko ita ma tana da siga da yawa sigar ta kai wajen ita ma wajen guda bakwai attahiyya attahiyyatu jami'i ne na attahiyya jami'in gaisuwa ne gaisuwa marar adadi ta tabbata ga Allah gaisuwa kuma shine girmamawa duk wanda ya gaishe ka ya girmama ku kuma haka bane ai wallahi wani har zuwa ya gaishe ni har gida ya zo ka kana faɗa domin ka nuna al'umma wannan ya girmama ka to lokacin da ka ce attahiyatu lillah kamar kana girmama Allah ne kana bashi matsayinsa wassalawatu wa tayyibat as-salawatu su mai fassara shi ne al-istighfar wa asma malama ka suka ce ko kuma as-salawatu as-salawatu allazi hiya bayan gaisuwa mai kunshe da girmamawa in mun ɗau salawatu jam'i ne na asala to sallar ma Allah umarninka ne sa muke yi ba don umarninka ba zan yi haka nan a ɗayi ba to dukkan daɗaɗen kalmomi Allah gaba ɗaya suna gare ka an gane ko ilaihi ya sa'adu da kalimun ɗayyib wal amalu saliwar fa'o kalmomi daɗaɗa tsarkaka to duka suna gare ka ya Allah assalamu alaika aiwan nabi amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkoci shi assalamu alaina amincin Allah ya ƙara tabbatuwa gare mu mu wa ala ibadillahi salihin sannan da bayin Allah mutanen ƙwarai mutanen kirki ashhadu Allah ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wannan tahiyya kenan a lokacin da manzon Allah yana da rayuwarsa amma sahabbai kuma lokacin da manzon Allah yayi wafati idan sun zo wajen assalamu alayka ayyuhan nabi sai assalamu alan nabi sai dauke ka hudu an gane ko tunda lokacin bayani kuma kafu din dabirul mutakallim ne tunda manzala iya cikinsu da rayuwarsa yake koya musu amma a yanzu baya nan rayuwarsa ta ƙare ya ce assalamu alan nabi ba za a ce assalamu alaika aiwan nabi ba kun bai fito magana yawwa da lokacin sahabbai bayan manzala ya fata ka suka mai da tafi assalamu alan nabi assalamu alan nabi amincin Allah ya tabbata kan annabi amma amincin Allah ya tabbata a gare ka tunda kafin din abin da yake nuna wa kenan an gane ko amma yanzu kuma baya nan aiki gangan jikinsa da ruhinsa duk ba sa duniya ya kuma zuwa ga Allah kafin ɗin sakota ba za ta ba da ma'ana ba cire tan ya fi ma'ana a lokacin da bayana amincin Allah ya tabbata kan annabi wa rahmatullahi wa barakatu da rahmar Allah da albarkokin shi assalamu alaina ga wani fikihu kuma na sanya juna cikin addu'a da musulunci kullum addini ne da yake neman haɗin kai da kuma iya neman a dinga yi wa juna fatan alkhairi a dinga yi wa juna fatan alkhairi kaga anan baka yi wa kanka da kanka addu'a ba baka ce assalamu alayya ba yaka ce assalamu alaina Allah muna neman aminci mu muna neman aminci zuwa gare ka an fahimta kaga anan shari'a tana koya ma cewa ko addu'a ma ita ce abu mafi tsada a rayuwar musulmi to karka yi kai kaɗe kasa ɗan uwanka ba na ka samu kuɗi ko ba haka ba ne amma ya zama baganin darajar kuɗi a kan addu'a ko haka ne mana haka za ku haka ma ba ku faɗa ba haka ne an fi ganin darajar kuɗi a kan addu'a da yawa haka ciki ɗauka wanne wai ya kai wa wani malami irin kyauta an aike shi sai malami ya ce to tukwici za a ba ko addu'a za a ma zai ce malam dubiyin nake so gaji mai wayo a dubiyin a ba shi kudi a mai addu'a saboda ka dai mun gane cewa addu'a tana amfana da ɗan adam duniya da lahira mun ga tafi kudi kenan duniya za ta ma amfani a lahira ma za ta ma amfani abinda nake so mu kai kansa mu gane muhimmanci da girman addu'a to ita ma an cika sa ɗan uwanka a ciki ko ya tambaye ka ko bai tambaye ka ba to ina kuma ga wani abin duniya za ka samu ka ƙiyan wanka kuma daga samun abin duniya ka canja abokai ka canja gun zama ka ɗan uwanka ma sai sun yi da gaske za su ganka ka tuna cewa amincin da kake nema wa musu agun Allah kana sallah ya fi dukkan duke duniya nan gaba ɗayanta in Allah ya aminta da kai ya fi a tara ma duk duke duniya ce ta gaci aminci daga Allah ya fi komai to jam'i kaga duk lokacin da ka sa ɗan uwanka cikin addu'a a tahiyya kuma addu'a mafi tsada a cikin sallah in dai ka gane karatu to ba wani abin duniya kuma da zai rufe ma ido kansa fi ɗan uwanka ina ba ta kuna ganewa ko ba ku yadda addu'a ta fi kuɗin ba ne har yanzu yau in dai har kun yadda addu'a musamman addu'a mai tsada ta cikin sallah tunda addu'a ba inda addu'a take da tsada kamar addu'a da ake yi da a cikin sallah domin bawa ya fi kusa da Allah a lokacin da yake sallah tahiya sujjada waɗannan gabobi ne masu muhimmanci wajen addu'a to a lokacin ka sa dan uwanka musulmi to za ku yi gaba da shi mutumin da kake nema masa amincin Allah kuma me abin gaba da shi kuma ko za ka kare ta kanka da kanka ne a gaban Allah Allah idan ya ce wani baka nema mai aminci a gona ba kuma ga yi kuna faɗa ko kana karanta tahiyar har yanzu baka san ma'anar ta bane an fahimta saboda ka da Allah mu dinga fahimtar addini domin zai rage mana ingizawar shi da kan yan uwanmu yanzu wani zaka ji ya ce shi da makocin sama da wata shi da ba su yi magana ba duk wanda ya fito sai dai wane kalle nan wane kalle nan kuma idan ka zo ta hiyar sallah sai ka sashi a addu'a ko kake ko ka so ba za ka ci assalamu alayya ba za ka ci assalamu alaina kuma har shi a ciki an gane da kyau ko saboda ka da Allah mu dinga kula da ɗan wani addinin musulunci addini ne mai sauƙi wanda kuma yake so a samu haɗin kai a tsira a duniya a tsira a lahira Allah ya sa mu gane assalamu alaina sannan kuma ka ce wa ala ibadillahi salihin wannan gaba kuma tana nuna mana cewa duk yadda za ka yi karka zama mutumin banza a duniya ka yi ƙoƙarin zama mutumin kirki in ka zama mutumin kirki duk lokacin da aka ce wa ala ibadillahi sali to da kai a ciki waye ya san adadin bakunan da suke furta wannan kalmar a sallah a duniya Allah ne kadai ya sani musulman Najeriya musulmin Indonesia musulman Pakistan musulman Saudiya duk musulmin duniya inda za su yi tahiya to in kai mutumin kirki ne sai saka cin addu'a an gani ka yi ƙoƙarin zama mutumin kirki ko mutumin kirki shi ne ba wai mutumin da baya laifi kwata-kwata ba shi ne mutumin kirki a mutumin da alkairinsa yarin jayi sharinsa an gane ta ko zai yi alkairi bakwai takwas amma zai samu kuskure sau ɗaya sau biyu a rayuwa sau da mutumin kirki ne ai allah bai ce wanda zai higa aljanna sai mara zunubi ko ɗaya ba a in Allah dan ka yarin jaye zulubi ka zai ka yi ga aljanna man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishati radiya saqulat wanta kuma kaffat kaga akwai kenan amma sai dai na alkhairin yarin jaye na sharri kamar jarabawa ne ka ci 70 a cikin 100 ka fada 30 za a za a ga wannan 30 da ka fada kansu ai ba ta cikin lissafi kai ne malamin jami'a ai yawa mutum eh ma ya samu disan ya samu kuma gaskiya bane kaga amma da ya fada 30 ai wannan 30 din kwarai faduwa yayi bai ci su ba amma ko ido ba za a kalle su ba to saboda duk mutumin da alkhairin sa daidai din sa ta yawa akan kuskuren sa akan sharrin sa amma shi da mutumin girgire mutum in ba mala'ika bane ko annabi ba wanda bai kuskure mala'iku ne la ya'suna Allah ma amarahu annaba ko ma'asumai ne su kenan kadai amma duk ɗan adam in dai ba su ba zai iya yin kuskure zai iya lili in kuskurensa ya fi yawa sai a mai shaida mutumin banza ne in alkairinsa ya fi yawa sai a mai shaida mutumin kirki ne wanda shi ne fiƙihin rayuwa kawai amma kar a wannan usa ai usa ga su masu usa zan kaga suna zuwa nan fa to kai ba ma ki kai shekara goma sha biyar kana zuwa amma shi ya je sau ɗaya kuma sai me sau ɗaya ya je kai kuma ka je sau shurin masaƙi kuma sai ya kwatanta kanka da shi da rashin adalci ina fata kuna ganewa wa'ansu idan an ce mutumin kirki kawai mutumin da kwata-kwata baya laifi to a duniya a yau ba za ka samu wannan ba za ka samu ba babu shi annabi ne kuma ya riga ya tafi shi kadai ne baya laifi an fahimta saboda ka amma in alkairinka in daidanka ta rinjaye sharinka da kuskurenka to sai amma kai shaidar mutumin kirki ne to da haka ake kokarin zama mutumin kirki mutumin kirki baya yin kaba'ir zunubi duk inda zunubi yake wanda ake kiransa kaba'ir wanda shari'a ta ce duk wanda yayi abu kaza hukuncinsa abu kaza to mutumin kirki baya aikata wannan misalin sata misalin zina misalin luwati misalin kazafi misalin ƙarya misalin cutar da mahaifa misalin kuntatawa iyali misalin gaba munafirci hasada mugunta an fahimta duk wannan suna cikin kaba'ir zuru to mutumin kirki baya aikata waɗannan abubuwa an fahimta in ma shi ɗan yarin jaye shi ya aikata to iya gaggawa tuba kuma wannan abin da ya aikata ba zai ƙara aikata shi ba har abada har rayuwarsa ta kare to wannan shine mi'iyar da ake ganewa na mutumin kirki ne wani ba mutumin kirki ba ne mutumin kirki baya cin amana duk maciyin amana ba mutumin kirki ba ne an gane da ke ko hakanan duk mahassadi ba mutumin kirki ba ne hakanan duk munafiki ba mutumin kirki ba ne hakanan din mai annamimanci ba mutumin kirki ba ne wannan laifuffuka ne da mutanen kirki ba su aikata su amma zamewar kafa a can dan tuntube a can dan kusuri a can mutum zai iya yi yasa imam malik bin anas yake cewa kulluna nakba wa nusib illa sahibu hadal qabr yace dukkaninmu muna yin daidai muna yin kuskure sai wanda yake kwance a kabarin nan yini baya kuskure yini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kada ya baya kuskure to kai kokarin alkhairin ka rinjaye sharin ka kai kokarin mutane biyu din da za su faɗa akan ka ya zamto alkhairi yafi yawa ko ana ganin idanka ko ba a ganin idanka to idan ka yi sa'a ka samu wannan shaidar agun mutane to ana sa ran kai mutumin kirki ne an fahimta ayi wani wallahi ai mutumin wani ai ba balibi mu'amala da kina da kyau ni nayi da shi wani ma yayi da shi can in an samu mutum bakwai can na takwas ka ani wala ya mugu ne ya cuce ni to ba za su sa da shi ba domin an samu ɗaya biyu uku hudu biyar shi da bakwai to ya ce kai kai haƙuri ɗan adam ne zai iya yi an fahimta to wannan shine mai iyar da za a gane mutumin kirki da kuma wanda ba mutumin kirki ba wa ala ibadullahi salihin ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wataala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne warwal bukhari an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu imam al-bukhari ya fito da hadisi hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iza jalasa ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya zauna a sallah zama na tahiyya kenan falyaqul at-tahiyyatu lillah fa zakarahu ma'ana ka karanta tahiyya sai ya ambaci irin waccan take da makaranta ta farko kenan shine ma'anar fa zakarahu sai ya ambaci wancan karatu wa rawahu muslim bi lafazi iza qa'ada shi ko muslim iza iza qa'ada badala iza jalasa da ka'ad da jalasa duk ɗaya ne ka'adahu jalasahu an fahimta duk kalma ce guda ɗaya at-tahiyya qala ahlul ilm malaman ilimi suka ce at-tahiyya kullu lafzin yu'azzimu bihi al-mahya dukkan wani lafazin da zaka girmama wanda yake rayarwa shine Allah wake rayarwa yuhwi wa yumit dukkan lafazi da zaka girmama Allahnka da shi to shi ake nufi da attahiyya fa ma'ana attahiyatu lillah ma'anar attahiyatu lillah aizan jami'a at-ta'zimat lillahi azza wajal kamar duk gamayyar girmamawa dukkan wata kalma da za nuna girma da jinjinawa da kambamawa to duk kana cewa sun tabbata ga Allah azza wa jalla mai girma da buwaya an fahimta lillahi istihqaqan waqti sasan Allah ya cancance su kuma sun kebanci zuwa gare shi istihqaqan da kuma iktisasan hi ya kebantu shi kadai kuma hi ya cancanta shi kadai fallahu ta'ala huwa almustahiqu lit-ta'zim Allah ta'ala shine ya cancanci a girmama shi almustahiqu lit-ta'zim Allah shi ne ya cancanci ka girmama shi domin huwal aliyul azim Allah shi ne al'ali maɗaukaki al'azim mai girma wa kalimatun lahiyar uliya kuma kalmar Allah ita ce a sama ga kowa da kowa wa huwal muktasu bit ta'azim kuma shi ne ake keɓancewa wajen girmamawa allazi la yushabihu ta'azimin wanda ba girman wani da za a kwatanta shi da girmama Allah ba wanda za ka girma a kwatanta da irin girma da kewa Allah ba zai yi ba yasa Allah ya zargi waɗancan a ƙwar'ani da yake cewa a guminan nasu min yi takidu min dunin lahi an dadin ya hibbu na hun ka hubbilla ta ga zargi ne ba a yi wa wani so irin son Allah ba a girma wani irin girma Allah wallazi na amanu a shaddi hubban lillah sai Allah ya ce masu imani tsananin soyayya suna ga Allah subhanahu wataala Allah abin girmamawa ne a koda yaushe ko kana cikin wahala ko kana cikin walwala da jin daɗi Allah abin godiya ne alhamdulillah ala kulli hal ka gode wa Allah duk yanayin da ka tsanci kanka an fahimci wannan wa huwa yawa shine ko al-muktasu bit ta'zimi alladhi la yashabihu ta'zimi as-salawatu as-salawatu hiya as-salah al-ma'rufa ko ko kullu salawatu al-khams salawatu ita ce sallah ma'rufa wannan sallah sananniya da muke yi ko kullu salawatu al-khams ko dukkan sallolin nan guda biyar da muke na farilla wal juma'a da sallar juma'a wal witr da witri wan nawafili da nafilfili duka wa gairiha da waɗansu waɗannan kullaha la yas la yas la yastahaqquha illa Allah azza wajal ba wanda ya cancanta a yi sallah da shi idan ba Allah dukkan wannan sallolin to cancantar Allah ce ta sa ake yin su an fahimci magana wa awwal ma yadkhulu fihi salah allati anta tusalliha al'ana ko kuma wa awwalu ma yadkhulu abinda zai fara shigowa akan kace as-salawatu lillahi din can to sallan nan da kake a yanzu nan wanda kake tahiyar akanta to ita ma Allah ne ya cancanci a yi sallar da shi at-tahiyatu lillahi as-salawatu din an fahimta ma'ana sallar da kake wanda kake karanta tahiyan kafin kai sallama to Allah ne ya cancanci kai sallar nan da shi ina ba ta kun gane at-tayyibatu hiya as-sifatu at-tayyiba siffofi dadada siffofi tsarkaka siffofi masu bankaye allati yattasimu biha Allahu azza wajal wanda Allah ne ya siffanta da su mai girma da buwaya wa dayyibatu allati na'lamuha nahnu da kuma dukkan wani abu mai kyau mai dadi wajen furtawa wanda mu dinnan muka san shi a yanzu at dayyibatu lillah dukkan dadada na kalamai suna ga Allah subhanahu wataala ai as-sifatu wal awsaf siffofi da kuma awsaf na Allah subhanahu wata'ala at-tayyibatu lillahi azza wajal duk sun inganta ku kuma sun tabbata ganan Allah mai girma da buwaya kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah mai tsarki ne baya karbar dukkan wani aiki sai mai tsarki kullu tayyibin min qawlin aw fi'lin dukkan wani da dada daga cikin magana ko aiki aw wasfin ko sifantawa fa innahu damiru sha'ani kenan lillahi azza wajal ya tabbata ga Allah mai girma da buwai fallahu yaqul fallahu yaqulu alhaq wa huwa yahdi sabi Allah shine yake fadar gaskiya duk abinda Allah ya fada gaskiya ne wa huwa yahdi sabil kuma shine yake shiryarwa zuwa ga tafarki na kwarai kazalika tayyibatu minna lillah hakanan dukkan wa'ansu daɗaɗa da za su zo daga gare mu to Allah ne mallake su gaba ɗayansu azza wa jalla mai girma da buwaya ya ƙabilu Allah muna fatan Allah ya karɓe su amal khaba'is amma munana minna daga gare mu falan ya Allah falan ya ƙabalu Allah likawli nabi sallallahu alaihi wasallam to Allah ba zai karɓe su ba dukkan mummunan abu Allah baya karɓarsa domin Allah manzo Allah yana cewa inna Allah ta'ala kuma inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiba Allah da dada ne baya karba ba sai mai kyau sai mai tsabta sai mai tsarki an fahimci wannan to wannan fashin baki yake wa kalmomin cikin tahiyya da ya fito da ma'anar yadda kowa zai iya gane abin da yake faɗa lokacin da yake karantawa a cikin sallah ina ganin kuma za mu samu matsaya a nan insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya dauke da mu da kanshi Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata mana roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya mana albarka ya samu lafiya mu gama lafiya ya karba ayyukan mu ya biya mana bukatu mu ya jiƙa mahaifan mu ya shiryar da mu da zuriyar mu ya dora mu a tafarki madidi na'am to iya sunan da Aisha ka samu to ɗaya daga cikin yan uwa ya samu karuwa ta haihuwa ya ce a faɗa yan wasu sa yarinyar cin addu'a amma ta suna